رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه في غبا كراتم نعينهم اتاف تعظيم العلم الله فرضنا لأن فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله بن محمد الحسيني حفظه الله تعالى za mu tashi ma'afili na sha biyu ko? malam ya ce al-ma'afidu tsani asha ma'afili na sha biyu tafiya fa ta yi tafiya eh kamata a fadin ganin canji ko kaiwa na ta'azinin ilimin ɗan ma'ai kamata a zauna biyu iya da ko dinga ganin canji sosai abubuwan da muka karanta ala abdallah zamanka zamanka yana cikin ta'azim da ilmi ko makaranta ba makaranta zamanka na cikin ka girmama ilimi malamai suna inkarin wanda zamana ya kalla ko wani nan ne
ليس العلم ما خفض العلم ما نفع كلامنا الشافعي رحمه أليس انتخاب الصحبة الصالحة له انتخاب الصحبة الصالحة له يعني للعلم تنكئي داري رايا ممكن يتنكئوا يذهبوا معنا انتخاب ya fi karfin istifani intikhab shi ne a tace a tace a tace a zaƙulo ɗaya tankar da dubu da shi ne mutum ya tankaɗo abokanai na ƙwarai wanda za su taimake shi gurin karatu wannan lamun da mai sese lahu yani li ajali lamun ne sai shi ke mutum ya zaɓi a suhbatu saliha abota ta ƙwarai ya yi ya faɗi masdari suhba abota ko amma yana nufin wato ainihin a sahib shi wanda za a yi karatun tare da shi wanda shi ne zane abokin karatu wala ya ce fal'insanu madaniyun bil shi ɗan adam a ɗabi'ar shi yana son zama a gari wanda zama a gari yana yana nuna dole sai ka haɗu da mutane sai ka yi mukhalafa wanda yake bayan gari yake daji to shine ba daruratan ba ne da ya zauna cikin jama'a wanda yake cikin gari to a ɗabi'ar shi dole sai ya haɗu da wasu sun yi muhashara tare sai ce wa tikhadu zamili ضرورة لازمة في نفوس الخلق rukun abokanan karatu ko abokanai wannan barura ce ta dole a kan a cikin zukata da rayukan sai wuya kai a ce ga wani shi bai da aboki kwata-kwata a ce dai a ce kamar bai cika nuna shakuwa ba da abokanan shi amma duk wanda ya taso sai ka tarar da yana da wasu abokanai wanda idan ana son ganin shi sai a ce ka gawa ne tambayuwa ne an gane ku to tun da ko dole ne sai ka yi abotan nan abin da ya zama ba ka da wato ainihin mahid daga gare shi to sai ka tsabtace shi yanzu misali kamar salula kusan ta zama darura a rayuwa yanzu bayan da za ka yi sai ka riƙe salula tana da sharri ta kulluman masifa ce to kuma dole sai ka zauna da ita to yi kokarin wato ainihin tsara ta da tsarkace ta da ainihin wato tace abubuwan da za ka iya ka kalla ko kai musharaka a cikinta haka shi ma aboki tunda dole sai ka yi abotan nan to sai ka kalli yadda za ka tsara wannan abotar ta zamanto ba za ta cutar da kai duniya da lahira ba idan an ce zamil shine abokin karatu amma sahib ya kunshi kowane kalan aboki sadiq shine za a ce a hausa a ce amini wannan sadiqi ne ma'ana amini na ne wato ya wuce aboki ke kun shaku sosai da shi akwai sharik sharik abokin kasuwanci ko abokin aiki wanda bai gurin nema ya haɗa ku tare akwai karin shi kuma karin wanda kuke tare ko da yaushe wanda galibi abota ta yarinta wanda tun kuna yara kuka taso wato ainihin a haka wanda a wato ainihin galibi sa'an kan kuma ta ɗara shi ko ya ɗara ta da kaɗan ne amma zamil abokin karatu zai iya zama ka haife shi zai iya zama ya haife ka zai iya zama ka girme shi zai iya zama kuma ya girme ka haka shi ma sharika abokin kasuwanci an gane wannan ko akwai rafiq rafiq abokin tafiya da kuke balaguro tare da shi to nan ana magana kan zamala abokin karatu to sai ce فيحتاج طالب العلم إلى معاشرة غيره من الطلاب ɗalibi yana buƙatar ya yi mu'ashara ya yi rayuwa tare da wani shi daga cikin ɗalibai litu'inahu hadhihi al-mu'asharatu ala tahsil al-ilm wal ijtihad fi talabi domin wannan rayuwar da zai yi tare da waɗannan ɗalibai za ta taimaka mishi ne gurin samar da ilimi da kuma jajircewa a gurin ganin ya samu wannan ilimin fi talabi gurin neman shi sai ce wazzamalatu fil ilmi in salimat min al ghawa'il nafi'atun fil wusul ila al maqsud zamala abota a cikin ilimi idan har ta kubuta daga sharruka gawa'il shine ashurur su sune bawaqi' لأن صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال من لا يأمن جاره بوائقه وبوائق سني غوائل جمع غائلة غائلة سني شر an gane ko to idan abota ta amintu ta kubuta daga gawa'il yani daga shuhur nafihatun fil wusuli ila al-maqsud za ta zama mai amfanarwa ce za ta taimaka ma wa ɗalibi gurin kaiwa zuwa ga manufar shi kaiwa zuwa ga abin da yake nufi shine ne shine ilimi zai samu ilimi in har wato yana da yana da jumala abokanan karatu masu himma abokanan karatu masu jajircewa su jajircewa so da yawa in kai kaɗai ka sa littafi sai ga ka samu fashin amma idan tare da wasu ne ko baka niyya ba musamman kuma aboki abokin ka galibi bai jin nauyin ka ne akwai abokin karatu har da muke zuwa majalisi da an yi sallah asuba fa ka ido na yake ya ruga ya je ya shige daki ba ya son ya je makaranta lokaci idan na je ni kuma in ta kwankwasa kofar ta kwankwasa kofar sai maman shi ta lego ta ce ka buɗe mai wani in ya bude yana koma bargo in jawo shi a haka muke tafiya makaranta tare da shi to kaga wannan in babu zamana in ba aboki ba ne ba za ka iya mai haka ba haka muka sauke littattafai da yawa da shi ban manta ba mun yi umda tare da shi kafin umda mun yi ishmawi mun yi kitabu tauhid ibn abdul wahab mun yi ta'alimi da shi nazarin miji mun yi a shi ishimawi ɗin mun yi umdatul ahkam ne littattafai haka da yawa tare da shi wurin malamai mabambanta to kaga idan kana da jamil wanda yake kuma in son samu ne in kai za ka zaɓa ka zaɓi wanda ya fi ka himma ka zaɓi wanda ya fi ka himma domin a ilimi na sama ake kallo ba na ƙasa ake kallo ba galibi a انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا من هو فوقكم ba ɗaliban ba har wasu masu koyarwa ban ce malamai ba su kuma fahimtar hadisin ba ce alhamdulillah kai ka zuwa na ba to ba gwaran ni ba to ba ka da ulul himma himma ka kasira ce mun khafida ce kullum ƙara tauyewa za ka yi amma in ka haddace umdatul ahkam kar ka tsaya ka wuce da dan arba'una kar ka tsaya kallon mai arba'una hadisi umuri duniya ne la asfala minkum saboda wani hadisin ya fassara إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه إذا ينكو يزون لأك في بيتا شعكا شيء في السر في الأمر في المال والخلق تن دوكيا دا دا حلتا يا فيك لافيا يا فيك دوكيا تو سيكا كلمة أسد كي فأنا تن ألتك في أن كنتر في أن تابا in yana hawa katuwar mota ga wani can da tsohuwar dodo ga wani bai da kusisi ga wani ku- yana neman ma me zai sa a baki shi ma me yake to kaga wannan sai ka gode mawa Allah amma bangaren abin da ya shafi ilimi ai annabi sallama da ya ba hasada an san abu ne mai mai muni amma sai sai la hasada illa fitnatun sai cikin abu biyu wanda Allah ya bashi dukiya yana ciyar da ita yanda Allah ya umarce shi wanda ya samu ilimi yana ciyar da wannan ilimin yana bayar da shi yana karantar da shi sai ka ji kai ma Allah ya taimake ka ka samu ba tare da kana mai bakin ciki ba ka samu irin wannan ilimin ko ba wanda ya fi shi don ka ci gaba da yaɗa ka kenan ashe ka kalli na sama da kai a babin ilimi ba na ƙasa da kai ba tun za ka nemi zamini ka nemi wanda ko da ta fi shi ilimi amma ya fi ka himma ya fi ka himma da ƙwazo da jajircewa kuma wanda bai san mujamala ba don wani lokaci mujamala mu munafunci take kuma mutum ya ta ɓoye gaskiya ya ta rufewa ya ta rufewa don kar a gabatin shi don kar a ga laifin shi a ka zama cikin wa'inda la ta akudu fillahi laumata la'i ya yi ba daidai ba ga ya mushi an gane ku saboda haka a zamana in dai ta amince daga hawa'in na fi a cin ulusuli ilal maqsud sai ce wala yahsunu bi qasidil ula illa intikhabu illa intikhabu suhbatin salihatin tu'inu bai dace da duk wanda yake nufin ɗaukaka ba wanda yake neman ɗaukaka ba abin da ya dace gare shi illa intikhabu suhbatin salihah face zaben abokanai na kirki tu'inuhu wanda za su taimaka mishi fa inna lil khalili fi khalilihi athara domin aboki yana da tasiri a cikin abokin shi wanda kake abota da shi to sai ka tasirantu da shi sai ya tasirantu da kai shi yasa ba wanda yake dan shi a tabewa da yake ganin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suke tare da shi suke tare da shi a waje da matan shi da suke tare da shi a gida wai duk sun yi ridda duk ba mutanen kirki ba ne. subhanallah idan yanzu a rayuwa kowa na sha'awar abota da mutumin kirki domin tajriba ta nuna za ka koyi kirki irin nashi to ina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka zauna tare da shi shekara 23 kamar su sayyidina Abubakar ba a taba wata ɗaya ba tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba a taɓa wata guda ba sa tare da annabi ban da lokacin da ya tafi ba'if ana cewa wata wata riwaya galibi da take zuwa mursala ce cikin sira ta ibnu ishaq ba ta ɗaukar lokaci sai na abubakar baya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba to ta yaya za a ce abubakar mutumin banza ne dan ruwayoyin shi'a abinda suke cewa da abubakar da umar da usman da aisha da hafsa da hindu bint utba da ainihin a matar ikrima bin abi jahal take da suna matar ikrima suna cewa wai waɗannan dole a aƙidar su suna cikin daruriyat na aƙidar su sai kayi ƙudurce cewa su ne sharrul khalqi wal khaliq to kaga ba wanda ya kai in shi a tabewa ke lazikan kahfani lullube shi da rahamar shi sai inna rawafi da sharru man wabi alhasa min kulli insin nafiqin aw jani in shi'a su ne mafi sharrin wanda ya taka kasa mutum ne ko aljin ko dabba sun fi kowa tabewa Allah ya kyauta قال أبو داود والترمذي والسياق لأبي داود قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عامر وأبو داود قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثني موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالله حديث أبو داود يفتد بشي دبو خلود ألي تقص بثلاثين دقوق الترمذي 2378 amma siyakin na abu dawuda ya ce ibn basharin ya ba shi hadisi wa ibn bashar muhammad ibn bashar mai alaƙabin shi la gundas muhammad bin ja'far shine gunda ba muhammad bin bashar shine gunda wanda kunna shi abubakar kika ne yana cikin tabaka ta goma an gane ko ya rasu ɗari biyu da ainihin wato biyu ɗari biyu da hamsin da biyu muhammadu bin bashar shi kuma ya ruwaito daga malamai biyu abu amir wanda sunan shi abdulmalik bin amr abdulmalik ibn amr alqaisi da shi ma fika ne da ainihin abu dawud wani abu dawud da ke abu dawud mai sunan eh abu dawud mai sunan eh wai dan in lura ka a zuwa kwanda shi ba karatun ma yabi bai san me ake cewa ba dan kace mai sunan sai in ce hin shi ya ruwaito daga kanshi ba ya ce wasu ya kwali abu dawud ba kuma sai ga abu dawud kuma wannan bayani shi ne da ka ji abu dawud a tsabaka su al'imam malik da wannan abu dawud da bayani shi ne wanda shi kuma sunan shi a suleiman ibn dawud ibn jarud ibn jarud suleiman ibn dawud ibn jarud al-bayani al-basri shi ma tika ne kuma hafiz hafiz yana da littafin al-musnad shi kuma shi littafin da kaji an ce kala abu dawud da sunan to abu dawud da sijistani kenan wanda yana sunan din shi shine na uku a cikin kutubu sita daga bukhari muslim sai abu dawud an gane ko to shi sunan ne amma da kaji an ce kala abu dawud da fi musnadihi ko fi musnad to na abu yalisi wanda shi yana gaban al-imamu ahmad ma duk da musnad da al-imamu ahmad shi ya fi shahara dan daga an ce ya zo a cikin musnad to ana nufin musnad al-imam ahmad a istilahi na muhaddisina an gane ko amma in na wani ne sai a ce musnadu abi dawud da bayani musnad al-bazzar musnad al-hari musnad kaza na wani an gane ko to abu dawud nan a bayalisi kenan wanda wato ainihin ya rasu ɗari biyu da hudu shi to kaga hadisin makrun ya ruwaito shi daga abu ami wanda muka ce sunan shi abin malik bin amr alqaisi ana mai lakabi da al'ikadi kuma ko al'akadi albasar sannan kuma ya ruwaito daga abu dawud a bayani shi kenan makrun ne daga malamai biyu ya jiyo hadisin shi ibn bashar qala su biyun duka suka ce حدثنا زهير بن محمد وانا مسلم babu cikin kutubu sita ba wanda ya kai musulun kawo riwaya makaruna wani lokaci musulun shi yasa wancan ya iya magana ne ce kama faka fi husni sana'ati musulun ko wani lokaci yanzu na ji daga malamai biyu ba fa lokaci ɗaya ba ne kila ba ma a shekara ɗaya ba na ji daga wani daga malam wani na ji daga wani daga wannan malamin to hatta siga da malamin nan nawa na farko ya bani da malamin nan nawa na biyu ya bani shi musulun kiyayewa ya ce yanzu musulun ne wani gurin misali ne in ya ce wato haddasana abu amir wa abu dawuda sai ce kala abu amir haddasana wa kala abu dawuda akhbarana kenan kowanne salon wato a da'in shi daban-daban ana yawan su sai sa musulun yana da mahimmanci sosai yana da mahimmanci duk da bai kai bukhari a inganci ba amma gurin wato musamman sanin musbalah sanin ilimi na musbalah da ka'idojin shi a cikin sai musulun zai mutum zai samu ba'a da ƙarfi hakan nan tilmi hakan nan tilmi na'am to shi su kuma sun ruwaito daga Zuhair ibn Muhammad at-Tamimi kenan al-Khurasani wanda al-kunya shi Abul Munzir ya zauna a Sham ya koma Hijaz amma riwayar shi daga mutanen Sham ghairu mustaqima daga inda ya riwaya daga shirani wannan da'i a duk da ba karatun musalah muke ba amma akwai wanda zaka ji an ce fulanin da'ifun ne sai dai akwai du'uf wanda yake misbi ne raunin shi misbi ne ba a koda yaushe ba yanzu kamar zuhair bin muhammad bin tamim yana mai rauni ne in ya ruwaito daga mutanen sha ya ruwaito daga mutanen sha in yace daga wani suka kalli wani dan ina ne da kaga shani ne ba kawai lalle kuma sai an ce shami ba sai kaga an ce himsini musa kasar sham ce dimashqi kasar sham ce da wannan hadisin ya rauni sabanin haka shi kuma isma'il bin ayyash isma'il bin ayyash shi kuma in ya ruwaito daga mutanen sham to shine hadisin shi haka amma da ya ruwaito daga wani garin misra madina kufa basra ba za a karba ba kuma riwayar shi daga mutanen shan ɗan garinsu ita ce karɓaɓɓiya shi kuma muhammad da zuhair bin muhammad at-tamimi shi kuma in ya ruwaito daga ainihin mutanen a sham to shi ne hadisin shi yake da hau an fahimci wannan shi kuma sai yace haddathani musa bin wardan musa bin wardan al-amiri kenan maulahum abu umar al-misri wanda ya rasu shekara ta ɗari da sha bakwai sadukun ne amma rubba ma akhfa daga abu huraira ta radiyallahu an kenan wannan hadisin yana da rauni yana da rauni ba shi da rauni saboda zuhair bin muhammad ba daga mutanen sham ya ruwaito ba so da shi wannan musa bin wardan ɗan misira ne ba ɗan sham ba ne inda dan sham ne da hadisin sai zama mai rauni yana hadisi ne mustaqim da shekul albani ya in ya hassana shi ya hassana shi a cikin silsila da wadiya hadisi na 927 ya hadisi ne ina fata an gani daga abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ar-rajulu ala dini khalili mutum yana kan tafiyar addini na ainihin wato abokin shi bal yanzur ahadukum man yukhalif yanku ya duba daga da wa ya kamata ya abota in mutum yana kan ɗabi'u na ainihin wato a yana kan ɗabi'u na abokin shi kenan kai abota da mutumin banza zai bata maka addinin kada a kidar ka Allah ya kyauta malam ya ce ya kulu rahibul asfahani ana cewa asfahani ana cewa asfahani so da asalin garin na turawa ne ita kuma harafi na na ainihin fa a turanci ana iya mai da shi ba na iya faɗin shi kuma a fa an gane ko daga ana cewa asbahan ana cewa asbahan wal asbahani yake cewa laysa i'da'u al-jalis li jalisihi bi maqalihi wa fi'alihi faqat bal bin nazar ilayhi i'da harbar da aboki abokin zama yake ma abokin shi da halin shi daga al'adu ne shine cira ka ciwo cuta ta tashi daga wani ta koma kan wani ko ta harbu wani duk da wancan ba ta rabu da shi da shi ba an gane a ko shine harbi a hausa ai harbin ciwo harbin ciwo a jikin su eh na so da an ce harbin ciwo ai an gane shine i'da yace laysa i'da'ul jalisi li jalisi ba wai cutar abokin zama ta kama abokin zaman shi tana kasancewa ne bi makalihi wa fi'alihi faqat ba wai kawai dan magana shi da aikin shi bane ma'ana ba wai da in yana magana irin wanda bata dace ba yana aikata abin da bai dace ba abokin zaman ya dauka ba wannan ne kadai matsalan ba wannan ma akwai ta yake balbin nazari ilaihi kai ba ma wannan ne abin dubawa ba kana kallon shi ma kadai zai haifar ma da matsala abin da kake kallo kake zama tare da shi kake jin dumin shi yana yin tasiri a jikinka psychological a ilmin nafsi an fahimci haka sai sa ɗa yake da shakuwa zuwa ga mahaifiyar shi a binciken da su kansu turawa suka yi daga kasashen wanda ake goya yaro a baya ake rungume shi ake ba shi nono ya fi tausayin mahaifiyar shi akan wanda ake sa shi a keke kasashen turawa su sa shi a keke ana tura shi shine in ya tashi in ya tambaye ta kuɗi ta ke ba shi ya sharara mata ban da ya dame shi dama kuma ba aya ba hadisi to kuma babu wannan shakuwa nan ko duk lalacewar mutum ya san babarsa ya san mamashi sai suka ce to wannan shakuwar da yaro yake samu na ɗumin mahaifiyar shi da yake bi a koda yaushe shi yake haifar da shi sai ga yaro karami idan mahaifiyar shi ta rasu sai ya tara ne ya tara duk da wata na ba shi nono wata na kulawa da shi amma da yake ba na mahaifiyar shi ba ne su ke to sai a tausaya mishi saboda wannan to shi yasa sai yake ka kalli ma wanda yake mutumin banza ko da yaushe kana tare da shi zai maka illa ba lallai sai ka kwaikwayi magana shi ko halin shi ba wanda ita ma wannan babu makawa duk bi shu'uri ka an biduni shu'uri sai ka kwaikwaye shi an fahimci magana الراغب الأصفهاني سنش الحسين بن محمد كو ابن المفضل آه وندا أن أنا مي لقبي أبو أنا مي كنيا أبو القاسم الراغب الأصفهاني جايسا من يا غباتكما أبايا يا رسولنا قريب يردجي نعم wannan magana ta zo cikin faidul qadir na munawi sharhin al-jami'u sahih na suyuti juz'i na biyar safa ta ɗari shida da arba'in da لا تصحب الكسلان في حالاته كمصالح بفساد آخر يفسد عدوى البليد إلى الجليد سريعة كالجرم يودع في الرماد فيخمد كالجمل لا تصحب الكسلان fi halatihi kar kai abota da kasalalle malalaci rago fi halatihi a cikin dukkanin halayyar shi kar ka zauna da shi a kowane hali na shi ka zaɓe shi a matsayin abokin karatu ko a matsayin abokin kasuwanci ko a matsayin matar da za ka aura kasalalliya ko a matsayin mijin da za ki aura rago ko duka fi halatihi an gane kam salihin bi fasadi akhara yasu kam ikhbariya ce ai akwai mutanen kirki da yawa wanda sanadiyar lalace wasu shine ɗayan abokin su akhar ma'ana sahib sanadiyar lalace wasu da ɓace wasu kawai saboda abota da mutum ba wanda waka ya yi shaida kansa adawal balidi ilal jalidi sari'atun ai harbin ciwo na wanda yake balidi ne mai dakusasshiyar kwakwalwa ilal jalidi zuwa ga wanda yake mai himma da hazaka abu ne mai sauri in dai balidi ya haɗa shi da jalidi ma'ana hazin ana haɗa shi da wanda yake balidi yana da balada da toshewar fahimta an haɗa shi da mai kaifin tunani a guri ɗaya ai dandanan ne ciwon wancan zai harbi ɗaya ke kaljar mai wuda'u irrimad kamar wato rushi ne rushin wuta a zo a sa shi cikin toka fayu kumaru nan da wani lokaci sai ga wannan rushin na mutu tokar ta kashe shi so da ba abokin haɗin shi ba an gane wannan ya ce wal jalidu huwa al jahaddu ne yi da gaske alhazimu ne himma da fasaha to ba a haɗa shi da balili Allah ka tsare mu daga bala'i قالت وإنما يختار للصحبة من يعاشر للفضيلة لا للمنفعة ولا للذة yace kadai ana zabar wato ainihin lissuhba wasan inna ma zan cikin adawatul hasr ma'ana babu wanda ake zaba lissuhbati domin abota man yu'ashiru al-fadila face shi wanda ya kasance yana yin rayuwa ne ta karamci lalil manfa'at ba wanda yake yin rayuwa ta ya tsabu da kai ba shi kadai wala lil lazzati ba wanda yake yin rayuwa don jin daɗin zama da kai ba ta sha'awa kenan eh ba rayuwa ta yan soyayya ba ta yan ailo biyu kawai tsakanin shi da wannan yarinyar ta yi magana ya ji daɗi ya yi magana ta ji daɗi ba wani kyakkyawan hali da ya gani a jiki tare da ita ya ji yana santa to kaga lil lazzati ne anan lazza din kuma tana da limit tana da iyaka da ta ƙare kuma shi ke sai wato a ta samun matsala sai ce fa inna aka da mu'asharati yubramu ala hadhihi al-matalib thalatha domin kulla rayuwar zamantakewa kulla zamantakewa ana yanka ta ne ma'ana ana zartar da ita ne ala hadhihi al-matalib thalatha akan wa'annan abubuwan da mutane ke nema guda uku al-fadila wal manfa'a wal ladha na fadila a wato sahibul fadilati ko sadiqul fadila shine wanda kuna zama ta mutunci tsakanin ka da shi zai kyautata maka za ka kyautata mashi zai gaya ma gaskiya za ka gaya mai gaskiya zai so maka alkhairi za ka so mashi alkhairi wannan shine abota ta kirki sai ce wal manfa'a akwai abota ta manfa'a shi yana tare da kai ne don wani abu da yake cin moriya tare da kai da wannan abun ya bushe to ya zama makiyinka to karka yi abota da wannan wallazza akwai kuma wanda na jin daɗi ne shi abotar ta jin daɗi ne ko yana jin daɗi da ka ba iya gaya ma gaskiya duk abin da za ka yi wa ainihin riba an kulle aibin kalilatun walakin na ainihin sukhbi tubdi na sawiya ke magana ce idan da ya da kai baya ganin laifinka amma idan da ke jin haushinka kuma shi kuma baya ganin alkhairi laifinka kawai yake fitowa da shi an gane ko sai ce كما ذكره شيخ شيوخنا محمد الخضر بن حسين كما يند مالم مالم محمد الخضر ابن الحسين يا أنبتا في رسائل الإصلاح أتتم وسو ورسائل هي قنانون الإصلاح نكاو جارة wanda shi wannan bawan Allah malami ne masanin fiqh kuma masanin lugha da cikin manyan malamai a wanda suke a Misra Jami'ul Azhar yayi karantarwa ya rasu shekara ta wato bakwai hijira wanda ya daidai da 1958 a alifari tara da tamanin da takwas da hamsin da takwas na su sai fantakhib صديق الفضيلة زميلا فإنك تعرف به فذابي أبوكين فضيلة aboki wanda za ku mutunta juna tsakaninka da shi ku taimaki juna domin fa innaka tu'rafu bi za a san matsayinka daga wannan aboki daga abokananka za a gane matsayinka abokin barawo barawo ne to shi ne karatun nan ya bayan sallah mu ƙara ko har har wani sati أبن يوابو أبشهر ونساج إذا طال المجلس قال للشيطان فيه نصيب